إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kadar mu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata goma ga watan zulqada hijira shekara 441 wanda ya dace da 30 ga watan shida shekara 2020 daidai ina ga darasin da za mu tashi insha Allah yau za mu yi darasi na 33 darasi na 33 a cikin littafin bulugul maram kamar da yadda za mu yi ganin za mu shiga babu sabo na babu sujudu sahawi wa gairi to ganin saboda fa'idantuwa da ibada a aikace da aka yi na ɓangaren yin sujudu sahawi a aikace dalilin haka za mu yi karatu bakin inda karatun ya ƙare na sujudu sahawi maimakon mu shiga don bai da tsawo da yawa nan sai mu tsaye da karatun a nan saboda dasawa da wancan ibada aikace na ɓangaren sujudu sahawi da akwai sujudu sahawi a aikace da aka yi kinan da karatun ya kare a nan sai mu tsaye da karatun sai mu dasa da wancan kinan da muka tsaye da nan kuma sauran lokaci na yan tambayoyi a tambayoyi kayan lokaci yau darasinmu ne na talatin da uku باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر زامي بابنا مسألة إن سجد دليل منتوى كون منتوى إلى مثال إن سجد تا كراتن قرآني ko sujada an kasa mana alkhairi ka fada kai sujada ga Allah ka gode ma Allah shin zamu magana akan su idan aka ce sujudu sahwi ita ce farkon karatun mu akwai sujudu guda biyu da aka shar'anta dalilin mantuwa a cikin sallah imma ƙari a sallah imma ragi ragin wani abu a sallah ko kokonto suna tushen suke kan su jirgin sallah a cikin sallah imma ƙari imma ragi imma kokonto to wannan shine ne zamu ji mas'ala da ta zo abinda manzana sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan wannan mushkila in ta wakana sai fara da an abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim zuhra فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه سبعة وهذا اللفظ للبخاري هذا اللفظ للبخاري وأنه رواية عبد الله بن بحينا رضي الله عنه يا بدر لابارن شوى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم زورا يا صلى الظهر كده يا مصلى الظهر يا موسى صلى الظهر فقام في الركعتين الأولين سيتاشي أركع بيتهركو wala midr bi zamana maimakon zamana ya tayi ya raka ta biyu bai zamana ba fa qama nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi kai su ma suka tsaye inda ya tsaye hatta idza qada sala had lokacin da ya kare sallah وانتظر الناس تسليما متى سنة جرى يسلم بيبا كبر وهو جالس ايه كبر daga zamane wasajada ya sujada sajdatayni kin ya kabbara ya sujada daya yayi ta biyu qabala an yusallim ya wannan sujada guda biyu kahin ya sallama summa sallama kuma daga bayan yin sujada guda biyu ya sallama wannan ruwaya duka saba'a za mu take sun kawo da muka ambata dai baya imam ahmad imam al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi sai ibn majah duka da wannan da kawo dai wannan sune illa lafazin da makaranta yanzu imam bukhari yazo da wannan lafazin da makaranta sai kai ruwaya a ce rawahu kaza saba'a ko kaza amma lafazin da da malamin ya kawo sai kaga an kadi ba a wani tayin ba haka ba lafazin amma duk magana ce amma lafazin yakan saba da kan zuwa nan sai ga maka amma wannan lafazin na imam al-bukhari iya misali kana ba cikin neman hadisi kaga ka san lafazin da yazo in ka tun sai bukhari ka san zaka neme shi je je kamar an littafi mu lafazin da littafi ga maka wannan lafazin da ka maka littafi lafazin malam wani ne dan yawa zama a can lafazin duk magana ce amma lafazin ya saba da nan zuwa nan yanzu dai anan mun samu magana ta sujada kabili in aka bar zaman farko ko idan muka muku idan muka zo muka kare darasin zamu san da muka ibada a aikace yanda ake abin aikace zamu ga zamu dasa a karshe insha Allah amma yanzu nan dai zamu karatun ne yanzu dai nan mun samu sujuda qabli in an bar zama na harku sai ya ce fi ruwatul muslim a wata ruwatul muslim ya ce yukabbiru fi kulli sajdatin huwa jalis wa yasjudu nasu ma'ahu makana ma sai min al-julus a ruwa muslim iya kabbara a kowace sujada yana zamne kenan zama ya kabbara ya je sujada kuma zai sujada su ma mamu su yi sujada tare da shi wannan ya wannan abin makana ma na sai mana julus wannan zama da ya bari a zaman harko shi yasa wani sujada guda biyu kayan sallama ya kabili kenan yanzu mun samu kabili a wurin barin zama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاتين عشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا قسرت الصلاة وفي القوم رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قسرت الصلاة فقال لم أنس لم تقصر فقال بلى أنا نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه ولفظ البخاري شمع وفي رواية المسلم صلاة العصر أنا أبندا يكي أبو هريرة رجل عنه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ihda salatai ashi daya a cikin salloli biyu na marici kana amma azhar amma al'asr shi da anan kenan ya shakkal wata sallah ce salloli da daya biyu amma azhar amma al'asr a wannan ruwaya bai kayyade ba wacce ce da yi wannan sallah raka'a biyu sun musallam sai salamci maimakon hudu ثم قام الى خشبه في المسجد في مقدم المسجد sai tashi zuwa wata khashaba kamar ta wani kututuran icce a gaban masallaci da wani icce a gaba sai tashi ya je wajen wannan icce fawada ya dawo da ya daura hannun shi kenan mace ya dogara da shi haka idan ki shinge da shi ya je kenan kamar sallah ta kare je ya shinge da jikin iccen shi to wannan abin da ya wakana wa fil qawm abubakar wa umar fahaba an yukallimahu a cikin mutanen da aka wannan sallah raka'a biyu ta tal asar za mu gani a gaba kuma annabi ya je ya zama na ya shiga harkar shi sai alhali ga abu ga umar amma mai fahaba sai suka yi kurjini ke yanzu ka yi tsoron kurjini ka kurjini ka tsoron gana jin wani mutum ke yanzu ka yi tsoron su mishi magana ta ce mishi rasulullah sallallahu alaihi cewa kuma ba a yi magana ba wa khada sar'anun nas sai yan gaugawa suka wuta fit suka wuta masu gaugawa wuta masu gaggawa suka wata masallaci su sun musa faƙalu usurta sallah suka ce ga sallah yau a rage sallah yau a rage sallah a rage sallah ta koma biyu to wannan magana ta koma biyu ba bayani وفي القوم رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم زلدين أتكين متى سكينا مغانا أكو وانا متى مسلم النبي أمي سنة زلدين أتكين مسلم مغانا أكوش shi kenan he dage he jimri he zo ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a nasid an kusa da sala kamance ne ko an rage sallah ne ɗan biyu ne kamance ne kakar biyu ko kuwa an rage sallah sai yi manzan Allah ya ce mashi lam an su da mutukusar a bumman ce kun ba a rage ta ba ya ce bala an yi ɗaya kuna ta kamanciyar su da kuma kamanci hada inda haɓa aikata ba to kashe ƙanin su kamanciyar su da kamanci ka nabi ya mantuwa ke ba su rabu zana sita nabi ya mantuwa ya ce kenan sulla kenan in hakuwa ba ba aikata ba to ƙarin da sita kamanci shi kenan wata ruwa ya tambaya nan da lafazin ya ce a yi fasalla raka'atin su musallam sai mazan sallama ya tashi ciko na raka'a biyu kuma ya sallama bayan sallama sun makabbar he kabbara sun masajada he sujada kenan kabbara sujada ce ya kabbara ya sujada duk sujudi in sujada ta sallah dake kace dan dan ba ta gagawa a yanda yake sujada ta sallah haka yake ya kabbara ya sujada irin sujada da yake da au atar kuce kai ko mata tana kan tsawo au atawal ko mata tana kan tsawo sun mara fara sau fa kabbara ya dago kai kuma kabbara sun mu da sau sake me me da kanshi fa kabbara kabbara nan ma da fasir misir sujudi ya sujada irin sujada farko da a watsa ko mata a watsa wala ko ta wannan tsoma ta rukun sun ma rafa'a ra'sahu kabbar ya sake dago kai da kabbara abin da yake kenan anan ka kenan wanda ya salamce a raka'a biyu ko ma ce ba salama ta kare ba me zai kenan zai ba da salam naka manzon manzon sallallahu alaihi wasallam da taukana haka yayi an kamance salama ta cika ba sai ka tashi ka ciko ta in ka kare sai ka sujada guda biyu ka ba sallama kai na ce kenan ba'adi kayan zina mun samu yin bayan mun samu don aka bar zaman harko za a yi kabili an aka salam sai ba ta kare ba mun samu yin za a ba'adi kiran ba'adi za a yi a wata ruwa musulmi ce he bai da sallar tamar ce ce sallar la'asar ce abin yawa kana za a can ba gaya maka wata an ce dai ɗayan salloli biyu na mare ce amma ruwa musulun lafazin wani lafazin musulun ya kawo cewa ai sallar la'asar ce abin wannan yau kana manzana ya sallama a raka'a biyu ya je ya zamna kuma daga baya aka mishi magana ya zo ya ciko kenan raka'a biyu da ya kare ya sallama sai su jira guda biyu bayan sallama na aka ce ba'ad salam wali abi dawud faqal a sadaqa zuluddin a ruwan abu dawud annabi da tambaye su wannan magana ta zuluddin cewa na rage sallah na mance na rage sallah gaskiya ne ya gaskiya fa aumau lafazin abu da suka yaka to amma cikin bukhari muslim an ka cewa sun ce fa qalu kin sai lafazin ce suka ce eh ya rasulullah ka rage wa fi ruwayatin da wata ruwaya da abu daud ta lamma bi sujada bai da Allah da Allah ya bashi yakinin cewa abun haka ne cewa kenan ya bar yayi sallah raka'a biyu nan ku ba ni bashin wannan karanta ku tana min ina shakka wannan lafazin na bukhari ne ma shi na kaman an ce lahu kana abu dawud ne amma na ga mai lamba ta bukhari karanta ala karanta insha Allah za mu saki diba insha Allah wa an imran bin husayn radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه لكن وصحابه nan lafazin daga imran bin hussein yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallabi ya mutu sallah fasaha yayi mantuwa fasada sajdatain ya sujada guda biyu summa tashahada kuma yayi tahiyya summa salam kuma sallama nan me yake so kawo ya kawo yin tahiyya akan sujada sahu amma matsala bai ka ba me aka bari kun ce ya mantuwa bai ce me aka mance ba to da hadisin da hadisin na shaz duk da na kasa yi ne amma hadisin ne shaz bare malamai sun bayani akan shi albani sai magana kan rashin inganci wannan ruwaya hatta irin shi magana ibnu abdulbar yake cewa duka jamhurin malamai hamuwa malakawan muna kan babu tahiyya kan sujudu sahwi haka imam al-bahaqi bahaqi ya tabbatar da rashin ingancin ruwaya ta kawo yin tahiyya kan sujudu kabli ko ba'di dama dama dama kabli akwai masu ganin dama ba yi to amma ba'di ce take da matsala to amma gaskiya ba dukan su babu lafazi sahihi da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam inganta ba magana kan shi wanda ya tabbatar da yin sujud sahwi ka yin tahiya akan sujud sahwi kowace kabla ko ba'di to wannan ruwaya hadisi na shaz ya da matsala gaskiya wa ana abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla athalathan am arba'a falatarh shakk وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان سلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان سلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه مسلم abin da ke wannan ruwaya ta abu sallar kudiri za mu ga yin wa'anan masa'ala ta kokonto hadisi biyu ne daban-daban kuma kowane hukuncin shi daban ne kuma duka kokonton ne na warko na abu sallar kudiri ya bar labarin cewa manzana sallar salama ya ce idza shakka ahadukum fi salati in dayan ku ya samu ya kokonto a cikin sallar shi falamadar kama sallah bai sani ba nawa yayi a salatan am arba'an uku ce ko hudu faltar shak ya yadda kokonta none uku hudu none none kat uku ko biyu ko uku nawa kike da kat biyu magana kenan anan yace faltar shak haka yadda wanda kake kokontan wale yabani ala mastaiqan yake gina sallarka akan abin da kake yaqini uku ce ko hudu uku kake da garan tabbas yake dauke ta uku ka sauran biyu ce ko uku yake bata a biyu ɗaya ce ko biyu ka bata a daya yake ci ko sauran shi ce wale bani ala mastaiqana yake gina akan abin da kake yaqini ɗaya ce ka dauka biyu ka dauka yake gina kuma ka ci ko sauran sallar kansu summa yasjudu sajadataini qabla an yusalli sai sujada guda biyu kahin sallama mai kenan kabu da ku wanda kan da tunan malikiya zai ganin ba a dace ko ta ma mamaki hatta cikin matsa malaka imam malik a mutakin ka imam malik wani hadisin kawo shi kashe malikin ina sa wani kokonton kan san za mu gane magana kokonto iri biyu ne akwai shak akwai zan aka ce shakka kaza abinda ka raba kawa ba da karin jaya ba karin jaya ka ga daka ka ka samu kibla to yanzu kenan baka baka baka kibla kenan anan sai ka dauki kadan me zan ka samu kokonto amma kana da rinjaye bangare kaza shi zama ga hadisin gaba ka samu kokonto amma ka kokontanka iya da iya da inda ya fanshi inda ya kari to nan hukuncin daban ne inda kana da inda inda kai rinjaye baka yi ƙini amma ka samu da kai rinjaye wannan kuma baka da kai rinjaye ka harfa kawa laftu ba ja to inda ka laftu ba ja daidai baka baka baka da kai rinjaye kana ku kwanto to sai ka bi na ku uku ka baka ka samu da kibla kai to sai ka dauki biyu uku ce ko hudu dauki uku ɗaya ko biyu dauki ɗayan sai ka dasa dan kare sai kai sai kai kabili ba ba da zakai ba nan kabili ake yi eh mai maliki mai sai kawo al-altahi mutamalik yanzu mun ji irin wannan kokonta za mu ga na gaba sabanin wannan shi kuma wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma sallam qila lahu ya rasulullah ahdatha fi salati shay qala wa ma ta qalu sallaita kaza wa kaza qala wa in yace bai da ba ya ce fa'in kana sallah hamsin ko? in da kai raba kawa uku ce ko hudu ka ɗauki uku fiye hudu ce kai kada ba ko ya ce to inda musai Allah zai kaddara a shekai kai hudu ne amma ka ɗauki uku rakamin ɗin taruce da kawo kin ta biyar ce kan ko ya ce fa'in kan sallah hamsin kenan yanzu in ta hudun da ya kawo a shekai ta biyar ce tunda ya cika shi ne ya mace ko in aka kasance ka daidai ka ka ta biyar ne shafa'ana lahu salatahu wannan sujuda guda biyu da kai ta cike maka kaman ka shafa kiran babu wuturi kenan ta ma zama kiran raka'a ta shidda kiran babu wuturi a sallaka ce ta ma shafa da sallaka in ma a kaddara ka biyar ne wa in ka wa in kana sallah tamaman in wa uku ce ko hudu ka dauki uku kuma uku ce daidai kuma daga shi gashi kuma ka su da guda biyu ka ka ka su da guda biyu me wannan biyu da kawo su da biyu da kawo to madan su da guda biyu da kawo kana ta targima lishitan sujada biyu da kawo ta ba'adi ta kabli kai suna matsayin su turmuzi hancin shedan mana su bata mai rai ya san bata masa da bai bata maka ba kenan zai zai damu ke shi ne kenan su turmuzi hancin shedan a ƙasa kenan za su bakanta mai rai ya so ya ma banna ba ta ka gyara kanka shi ne kenan amma har ƙarin ne da ba faɗa an kuma rikin ne ka cika sai ya ce وعن ابن مسعود رضي الله عنه انزل كنا انا شنو كنا من جي كنا قبل زي اسان كو كنت وند بار قبل بار جاي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله اعرض في صلاه شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس آه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ولكن إنما أنا بشر إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين يسجد guda biyu kenan zai sujada guda biyu yanzu me a nan ruwaye abdullahi bin mas'ud ke cewa manzon sallallahu alaihi ya musu sallah sallah rasulullahi sallama falamma sallama da ya kare da ya sallama sallah qila wani ya ce mishi ya rasulullahi ya manzon Allah nan ne ko ya rasulullah hadasa fi salati shay ya rasul ya manzo Allah wani abu sabo yazo a sallah qala kuma zaka ce me akai qalu salata kaza wa kaza to ta kawo kari ne raka ta biyar ta kada rama kanin sallah ne sai fasana rijlai da suka mai haka ya kare sallah ya kare yanzu sai limce kawagon shi ya koma zaman shi kamar na sallah wastaqabala alqibla ya huskanci alqibla fasar sajdatain ya sujuda guda biyu sun musa kuma salama kuma sun musallama salama yanzu kenan nan ya su da bada salama to yanzu abin da yake magana ma'ana da ya kare haka sun ma aqaba annas hey juyo da mutane biyo da suka shakar da su sai kace musu innahu law hadatha fi salati shay'un an ba'atukum bihi inda lamarin yake ciki inda wani abu sabo ya zo a sallah inda akwai sabon al'amari da na ba ku labari kafin mu shiga walakin amma innama ana bashar ni mutum ne misulukum kaman ku a sana da bane kaman mu kuma yi bayani an sa kamatan saun ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa na kwata ruwa mara inganci annabi ta shi ni la an sa'ida man sal shara ni bana mantuwa an gudan mantuwa na mantuwa da shara ta ne ba haka bane ba ruwa bata bata da inganci nassin qur'ani sunna annabi ya mantuwa kuma shi ma ta hikima ce ta gyara din mutane annabi ce ina mantuwa kamar da kuke mantuwa ta don haka fada na sita fazakiru ne in na lalawa na jiro ya ce fada na sita fazakiru ne in na mance kuka na mance na ba ku tuna min mantuwa ina ku tuna min ka ku kyale ne ya ce wa'i za to anan ga hukumcin na za mu yi akan shi ya ce wa'i za shakka a hadukun fi salati idan ɗayan ku ya kokonto a sallah falit harra sawab ya nemi daidai falitin ma'alai ka cika a kan daidikinka na misali ka buga ni uku ce ko hudu wace kun shiga kun ga ce kun ga kun ga bata kun uku ce kun ga bata kun a karankin a he ba ne ya karanta da kai sai bayan ka nema idan ka nemi misali uku ce ko hudu a nan sai ka samu rinjaye kai hudu ce kun misali ba ta tanka ya kari tun da kwakwanto ya shigo dai amma ka samu da kai rinjaye don ka zaka diba ina kan da fatiyar sura su biyu kuna kan fatiya kai kuna kenan ta hudu ce ka samu su dalilai wanda kai tarjihikin mai yawan ma ka dauki ka dauki wanda ka dauki rinjaye kan shi kenan idan ka nemi daidai kuma ka samu rinjaye kada ga wannan kullun haka ne kun da mana to anan ba magana kabili ya cayi falitum alai he ka cika akan daidai kinka musan uku ce ko hudu ce iya ko hudu ce ko ba ta yin koma uku ganin ko ko koma uku a akwai da zai kokwantan amma in na gano hujjoji na bada kwato na hirin jaya hudu ce sai mata hudu sai mata a hudun amma ce shi ta falitum alaika cika akan abin da ka rinjaya su ma duk sadate ne ya kai sujada guda biyu bayan ka ƙare nan wata ruwaya ta bukari nan bai kara ba filatar da bukari falitum ma sun mai sallin sun mai sujada nan bayan da kara kenan kenan nan da zai sujada guda biyu a heba sallama an ka cika abin da kake kake shine daidai kin sai ka salamce sai ka sujada guda biyu ne kenan ba duku kenan ba da akai anan kenan anan kokonto wanda daga baya ta kokonto shi gode ba ma sabiki ba sabiki ne ba ka samu rinjaye ne kai kana aiki da rinjaye ko da hudun ce uku ce ko biyu ko ka samu rinjaye ka dauki uku kaga shine alamar daidai sai ka yi amma anan ba da zaka yana inda baka da alƙibla ne baka samu rinjaye ba sai ka dauki kadan jin shi ne kamar imamun nawawi yake cewa wannan mas'ala cewa take da ba kowa bake abin ta amma abin a hili akwai bambanci wannan mas'ala guda biyu ko kwanto mai rinjaye da ko kwanto mara rinjaye ko kwanto mara rinjaye zaka kabili ko kwanto mai rinjaye sai ko kwanto ya shigo dai sai ka yi ba da salam haka cikin kisa na na ka wannan na, na Abu Malik ka ga kansa albani haka sirrin ba zaka kira bayanin su Usaimin haka ne mas'ala akwai bambancin ko kwanto wanda baka da baka da baka da rinjaye shi zaka dauki kadan kin amma kokonto ka ya shigo amma daga baya ka samu kayan rinjaye kan kaza kana da maka yake da rinjayen ka ko da shi da mai yawa amma kai anan kai ba'adi inda ka samu rinjaye mai rinjaye kai ba'adi inda baka da mai rinjaye kai ba'adi kai kai kai kabli kai kabli inda babu rinjaye ake ake kabli inda aka samu rinjaye ya ba'adi can ciki ba da aikace mun ji aikace haka muka yi insha Allah muttafaqun alai amma lafazin bukhari ne ya kawo falyutum ya cika abin da ya rinjaya sun mai sallama ya sallama sun mai sujada kuma sujada wali muslim a ruwaya muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajadai sawi ba'da salam wal kalam nan sallama annabi ya sujada ta mantuwa ba'adi kun bayan ya magana nan me kenan ko da an yi magana an girma matsala bace ba a ci a yi magana kayan kayan sujada sawi ana iya magana kuma gaba ka yi ta zai ma tambaya ma yako kina ana iya bayan sallama ana iya magana ma kuma daga ba a kawo ba a ji ai wali ahmad wa abi dawud wa nasa'i min hadith abdullah ibn ja'far marfu'an man shakka fi salati wala sajdatayni ba'da ma yusallim wanda ya kokonto a cikin sallar shi ya yi sujada guda biyu bayan ya sallama nan ka kama ka ba da kurin ala kullu halin ko da ci mun ga ko ne da wurin shi وأن مقيت بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمد ولا يقود وللسجود سجدتين فإن, فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه abin da yake wannan ruwaya cewa in ji magana bin shuba ke cewa magana bin shuba ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum idan ɗayan ku yako kwanto fa qama fi rak'atayn he tashi a raka'a ta biyu maimakon ya zauna he meke fa satama qayaman he da meke tsaye chak ina meke tsaye chak ci fale mu ci gaba wallahi audu kai dawo kenan an meke tsaye chak ba dawowa kai da a cika sallah an bar zama kurin wallahi sajdatayni sai sujira guda biyu kenan bayan ya dawo can ba mai bayani irin wannan barin za mu yake can wuce muka fara yi me yake anan za ka kabla ko yace fa amma fa lam satim qa'iman idan da ya zabura ya ya duke kai ne meke sai tuna fal jalis wala sawa alai sai koma zamana ba kalba ba dukan shi kenan da ka zabura baka meke ka ba ko da ka dan haka annabi baka meke ka ba sai annabi in ka sha falis sha falis ta makaman falis ta makamace fastamaka ina mai ka tsaye ne ma fa lamsa ta tim kayan man farijalis in baka mai ka tsaye ka ba ka don kuma ka zamana ba komai kanka kenan a wannan magana ina ga sai maganar yanzu dai magana kenan in mutum ya tashi wurin zama in ya zabura bai meke bai koma zauna ba kalwa ba dai in ya meke ya cika sallah in ya kare sai ka kablu salam wannan ha sanar da ifi amma albani ya da hanyoyin hadisin da yawa albani tabbatar inganta hadisin hadisin ya inganta akwai shi hanyoyi sai sai na albani ya kawo shi rashin hadisi na 121 ya kawo shi ya tabbata hadisin kenan da yanzu a takaice masalolin mu magana ta sujudu sahawi mai wannan su ne wurare da suka zo manzana sai salama ya yi sujada kansu bayanin malamai kamar da muka bayani a can akwai saɓani akwai masu ganin ko masu ganin duk abin da kai matayi amma dukkan su malaman kamar da kadi ya take cewa dukkan wani malaman kowa ya yarda idan kai kabari wurin ba a ba da wurin kabari sallar ta bace ta bace amma ka bar abin da yi amma duk wanda ta kama kai wata aujenta sallar ta yi ba ta bata bace amma kamar wani shukani ka ce ta zai bin hazam cewa abin da yayi inda aka samu ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai irin wannan zan misali mun samu ana ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam da ya bar zaman farko mu yayi kabili yayi ya kai ba'adi da ya sallama ta sallama ta ida mu yayi ba'adi yayi ko da ya samu aka samu ya ci aka samu kokonto in aka samu rashin rinjaye baka rinjaye kai kabili ko in kana da rinjaye kai ba'adi inda wurin me aka cewa me aka cewa ha wurin ha idan ka meke in ka meke a idan ka meke tsaye a wajen mai a in ka ƙari su raka ɗaya in ƙari in kai ƙarin misali raka ɗaya za ka yi ba'adi su ne aje meke shi ne barin zama kenan barin zama salama ba ida ba hukuntun wanda babu rinjaye hukuntun mai rinjaye da ƙari a cikin sallah ka ƙarin sallah ka guda wannan inda manzo Allah ya yi ka yi a ƙari ya yi ba'adi a barin zama ya yi ƙabili a sallama ya ya a sallama ba ba ida ba ya ba'adi a kokon tumar rinjaye ya ya kabili mai rinjaye ya kabili ya ba'adi kai shikenan haka zaka yi saura ce duk wanda kai tayi sallaka shine magana kuma yin ta iya bai tabbata ba eh ta iya bai tabbata ba ina ganin kamata mu tsaya dan yazo daidai da wancan karatun namu kai mu dasa da wancan na cikin alwajiz na laka abin aikace masu kallo kenan mu dasa musu insha Allah saboda fa'ida ta abin aikace ya da kyau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am yanzu wannan su ne wurare wanda ya tabbata manzana sallallahu alaihi wasallam yayi tahiya ka yayi sujudu sawi ko ya ce ga nazar akan su za mu yi bayani akan su kowanne dalla dalla kuma da cewa mai kallo aka zo na wuri kaza a cikin bidiyo za a ga yadda abin ake aikace da farko idza taraka tashahhud al-awwal ma'ana shi ne ake kenan idan aka bar tahiyar farko me za a yi shi muka bayani ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo abu dawo tirmidhi da ibn maja za a in an meke tsaye cak ba a dawowa sai a koma a zamana ba qabli ba ba'di idan aka meke tsaye cak baka yi tahiyar farko ba kakka dawo ka ci gaba da sallah in ka kare sallah gaba daya yake sujada qabli sujada guda biyu kahin sallama mai gani zai gani a bidiyo aikace insha Allah ina so a kula da kyau ko a lura da kyau a inda zami mas'alar wanda ya bar zama na harko a cikin sallah ka zo wajen zama ya ka tashi duka wa'annan za mu ga nasi a cikin dasin zami nassin mi karkashin wata ruwa ce bukhari ko muslim amma wanda ya kalli farkon shirin ta mutum zai koma ga nassin gaba ɗaya a rubuce a karanci amma yanzu nan aiki ne zamu ya yawa kana na yanda za a yi in aka tashi daga zama na farko misali yanzu na yi sujada ta zama na biyu raka ta biyu na yi sujada haka tashi kamata in zama in tahiya maimakon in zama in tahiya da na taso kurin hene mai kirci Allahu akbar to a wannan hali idan ya zamanto tashi da na taso haka Allah na haka kuda na haka sai na tuna ashe zama ne sai na koma dan sai na zamana sai na tahiya anan zan yi tahiyata in kare in cika sallah ta gaba daya babu kabul babu aji ba sujada ko daya amma idan he bayan na meki Allahu akbar sai na tuna to yanzu ba zan koma ba tun na meki gaba daya ba zan koma ba zan ci gaba da sallata mai raka hudu ce mai raka uku ce in na kare sallar gaba daya na zo wajen tahiya na yi tahiya na ma annabi salati na addu'a na kare maimakon in ce assalamu alaikum anan ban na sallama dan za a yi kabili me kabili kenan kahin sallama maimakon in sallama ban sallama in na ƙare komi sai in haɗe sujada guda biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in na dawo ba wata tahiyya ko ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga cikin dai abin da aka sallah kenan sallah ta ƙare nayi sujada guda biyu kabli a wannan wurin kenan shikenan إذا سلم في الركعتين أو ثلاث إذن إن أكا سلمتي دقا ركع بيو كو أكو كنا ركع بيو كو أكو هيك سلمتي تشي أبن دي تبت رواية إتما بخاري يكاو مسلم أبو داود ترمزي ابن ماجه تنكاو دا رواية daban daban cewa za a tashi bayan an gano an rage an sallama sallah bata ida ba sai a tashi a ciko abin da ya saura raka ɗaya ce ta saura ko raka a biyu ta saura in aka ciko aka ƙare za a yi sallama bayan sallama sai a sujada guda biyu wanda ake ce ma ba'addu salam kamar da mai gani zai gani aikace insha Allah na'am yanzu ina so nan ma a lura da kyau a kula da kyau bayani na inda mutum ya zo sallah na zo raka'a ta biyu ina tahiya ina cikin tahiya nan ina magana sallah raka'a ta biyu ina cikin tahiya maimako in kare tahiya in tashi sai man ce in ce assalamu alaikum kenan mutum ya sallama sallah bata cika ba inda mutum ya sallama sallah bata cika ba to kai tsaye ya gusa ya je wani wuri iya zamane inda ya tuna ya sallama sallah bata ida ba abinda zai kurin zai komo ya ci gaba da sallah ba tare da ba wata ikama ko wata kabara ta rama kun zai shiga sallah in daga tsayin zai alaka kun ta tsayuwa kurin sai ya ciko abin da ya mai saura raka ɗaya ce ta saura bi ta ciko in ya ƙare sallah gaba ɗaya ya ciko abin da ya mai saura ya yi tahiya ya ma annabi salati ya addu'a a nan sai ya ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yan sallah ta kare ta kun a nan sai haɗi sai sujada ba'ad salam tunda ya salamce sallah bata ida ba sai haɗi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zai su jagu rabi in taso ba magana tahiyya kurin sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan inda ka salamce sallah bata ida ba sai ziyaratu raka'a aw akthar kenan ƙara raka'a daya ko sama da daya ka kai kai to wanda ya ƙara raka'a daya ko sama da daya ita ma ruwayar da bukhari ya kawo musulun abu dawud ibn majah da sun kawo ruwayar hadisi abdullahi ibn mas'ud shi ma an aka kare sallah an kai kari an aka kare sallah gaba daya kai sallama he ka hadu kai sujada guda biyu dan kai kari a sallar ka nan ma za mu gani aikace insha Allah yanzu bayani ne shi ma nan a lura da kyau wanda a cikin sallah kamance ka ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a cikin sallarka ƙari ne kai to inda ka ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu a cikin sallah nan ma idan ka zo ƙarshen sallah ka yi tahiya kama annabi salati ka yi addu'a sai bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a nan ma ba a cikin nan ba'adi ma'ana ba da salam he ka faɗi nan ba'adi ko kabili ba su bukatar kabbara ta harama kun za ka kabbara ta duka kurin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sujada guda biyu ba bukatar salama assalamu alaikum ba bukatar tahiyya ba bukatar tahiyya ba tahiyya kun kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka kare sujuda ba'da salam wannan ma shi kenan sai a shakku ma'a taharri wa sawab inda mutum ya kokonto a uku nake ko hudu sai ya tunani sai ya gano kurin hudun ce a nan bai koma ba irin wancan uku ce ko biyu bayan ta na gano uku ce tunda kokonto ya shigo na rinjayi ne uku sai aka ban tsaya aka nan a nan in na kare zan kawo zan yi sallah in yi sallata da abin da na yaki ne uku ce ko hudu da ki hudu misali na san hudu ce sai ta yi rinjaye sai in hudu in ci gaba sallata in na kare na yi sallama sai in haɗa yin sujada guda biyu wanda ake ce ma ba'ad salam nan ma a lura da kyau a kula da bayanin da za a yi nan mutum ne kamar da abin ya yawa a yau kokonto harakoki kaɓar da rezo ka saba sama inda kake to kashi na harko yakan yi mutum iya cikin sallah ya rasa a yi naki to wani lokaci kasa raka uku ce raka ɗaya ce ko biyu ce ko uku ce ko hudu ce to a nan zamani nassin kayan masu kallo su ga nassin sha Allah kenan mutum a wannan halin an ce ya tsaya ya yi tunani baya idan da ya tuna baya misali ina uku ce ko biyu ce he na tuna ai raka'a ta ƙarshe na ya fatiha kenan uku ce ko ku ina kukuntan a biyu ce ko ɗaya ce he na tuna ai na zaman tahiya kenan biyu ce da na tunani he na samo mahirin jaye he na samu rezo ina kuma kan rezo na samu abin da nake to a wannan hali inda na yi tunani na samu rinjaye na samu daidai a lissafi na to a nan abin da za a yi in an kare sallah gaba ɗaya tunda na samu na zo kan rezo duk da na zo na samu kare zo na samu duk na samu kwakwanto tun da mahirin jiya na samu to a nan sallah in ta na yi tahiya na ma annabi salati na yi addu'a na kare he na yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai in haɗu yi sujada ba'ad salam sai in assalamu alaikum sai in allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar shi kenan sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a nan kenan ba a da za a yi tun da an gano mahirin jayi shi kenan sai a shak shi ne kace ma nan kenan kokonto tare da samun daidai kenan ka yi kokonto ka samu daidai sai ka yi sujada ba'ad da salam bayan ka salama kenan sujada guda biyu sai a shak wa adamul yaqin kenan kokonto tare da rishin tabbas ka buga ka buga biyu ne ko uku dai ka samowa sai ka dauki biyu tunda ka tabbatar da biyu dai ukun ka shakka ba ka same ta ba sai ka bar ta a biyu a irin wannan shine ya shahara a fiqhin malikiya ake cewa za a yi ba'adi amma abin manzo Allah wadi shi ma imam malikin haka imam malik ya kawo a motsa malik ruwa da bukhari ya kawo muslim ya kawo ruwa ta inganta kai ruwa da muslim ya kawo haka abu da haka tirmizi haka ibnu majah muslim abu da ibnu majah sun kawo ruwaya kenan kuma imam malik ya karuwa ya tabbata kenan a irin wannan hali za ka yi sallaka ka kare komi ka yi aiki ka yi tun baka samu daidai ba ka ce biyu ciko uku ka ɗauki biyun to za ka yi ciko sauran sallah sai ka ɗauki kaɗancin an ka ciko ka kare a nan in ka kare sallah kafin ka yi sallama komi ka kare baka sallama sai ka haɗa ka yi sujada guda biyu wanda ake cewa ƙabil salam mai ƙabili kafin sallama sai muna ina fata a kula da kyau a lura da kyau na muna bayani mutum ya shiga halin rudu ya rikice bai san ba a ina yake ya buga ya buga ya ka samu bakin zaren iya biyu ce ko uku uku ce ko hudu bai samo ba irin wancan wata wadda ake samuwa bai samo bakin zaren ba to an aka ce sai ya ɗauki kaɗankin sai ya ɗauki kaɗankin in ya so misali uku ce ko hudu sai doki uku biyu ne ko uku ya shakka dai akan uku amma tabbatar da biyu ce sai doki biyu to anan sai ya ci ko abin da ya mai saura misali a zahar ce iya uku ce ko biyu sai doka biyu sai ci ko raka'a biyu ta ƙarshe in ya ƙare raka'a biyu ya zo komi kenan ya zo tahiya ya yi tahiya ya ma annabi salati ya yi addu'a bai sallama anan bai sallama sai haɗiye sujada ƙabili Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar daga ya komo gurin sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kina yayi kabili kuma kun magana sujada sai ko ce sujada bi ake yanzu kenan wannan ya gyara ta shikenan ai idza taraka al-imam at-tashahhud nan liman ne karshen wancan da muka yi ta mutum shi ma liman haka ne yanda ma mu yayi idan liman ya tashi a wajen tahiya kuma mu zaka mai tasbihi in ya meke in ya zabura aka subhanallah ya koma zamna zai ya koma zamna ya tahiye shi ba kauli babu adi kenan nan nan ma a lura da kyau nan muna cikin magana mas'ala ta mamu da liman inda liman iya cikin makaca iya cikin ya yi raka'a biyu maimakon ya raka biyu ya taso daga raka ta biyu maimakon ya zamana ya tahiya yanzu kenan ku yi ku zamana kenan min sujada kenan min sujada mun kamata in na taso in zamana sai kuka ga zan meke na haka sai in koma in zamana sai in yi tahiya in wa'annan salati in ƙare komi tuna bai meke gaba ɗaya ba shi kenan in ƙare tahiyata sai in tashi in ciko sauran sallata babu adi ba ƙabli tunda na koma kahin in meke inda kuma za mu shi ma za mu gani shi ma aikacin sha Allah idan liman sai bayan ya zabar Allahu akbar ya meke aka ce subhanallah to kai koma sai yawa mamu ishara ku tashi mun ishara su tashi sai a ciko sallah an aka ciko sallah a kare komai an yi tahiyya an yi wa annabi sallallahu an yi komai anan kahin ya sallama sai ya fadi ya sujada guda biyu wanda ake cewa qabla salam shi ke shi ke tamam wannan kenan za mu gani aikace inda liman zai insha Allah ta biyu mun taso maimakon in zamana he na mai tsakuta su bi to tun da na mai bana koma ba sai muku ishara sai liman ya ishara ma musu tashi haka mu gida zamu ga da ruwa gaba sai a ta ku taso tun da liman ya meke bai koma ba wannan misalla shi ɗaya ne da liman liman ne in ka meke tsecak zamu ga ruwa tabbatata mu annabi ce kaka koma ka ci gaba da sallah akwai nan wasu malamai kan ka matsala a tasawar da kai za a auna hannunka ne kasa gwiwa ka ta yi kasa ta yi sama wannan ruwa za mu ga ruwa tabbatatta manzala ya ce sai in ka cika tsaye cak in dai baka miƙe gaba ɗaya ba dan ka dan taso ko da ka bar ƙasa haka in dai baka miƙe gaba ɗaya ba kullum zaka koma ba qabl ba ba'di amma na miƙe tsaye cak ko aminta sabihi na ishara da ku taso sai in ci gaba da sallata in ciko abin da ya mun saura gaba ɗaya raka ɗaya zan ciko misali magaraba biyu zan ciko misali mai hudu nan ma mun ƙare sallah kenan mun ciko sallah mun yi na yi tahiya na ma annabi salati a nan maimakon a inda ya kamata in yi sallama banna sallama sai he mu haɗi mu yi sujada ƙabili Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai in ci assalamu alaikum ko in ci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kenan nan ga abin zami kenan shi kenan sai idza qama al-imam ila rak'at al-khamisa liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar kamar ka bayani a can in ya tashi kai ma mu ba magana cewa ka zamana kai ka san kari akai ba taso ba man gaya muku akwai dalili bayan bin sunna an sa liman da ai koyi da shi kuma manzo Allah da ya ƙara ba su zamana ba kuma yake yi limamin ka ya bar fatiha a wata raka kai baka sani ba kai maka ce kai kini liman ya ƙare kurin ka bi liman tsaf kai su ban subhanallah kuma subhanallah bai dawo ba sai ku tashi ku bi shi kurin ko ku zamana in ku ka bi liman shi ma anan in ya sallar shi ya ƙare ya sallama to anan bayan sallama bayan tattamna za a tattamna in ya tabbata ƙari ne sai a yi ba'adun salam in wani ya yi hujja a kan abin da ke haɓa ne ya hujja iya kai na ka shiga kabar da da zo ba san da kake ba jibin ya gaskiya shikenan anan sai a yi ba bal ba kabili tunda yayi hujja amma in tabbata ƙari ne sai a ba salam sai idza qatalaka al-imam na mashi na makai makai zaka imam da raka'a ta salisa kenan sai muka ce idan liman ya tashi zuwa raka'a ta biyar sai muka yi wannan bayanin kenan za a bi shi in ya tako sallah ya kare ya sallama in an tabbata kare ne ai ba da ai su guda biyu bayan sallama kenan ai ba'adi kenan ai ba'adi in an tabbata kare ne in wai ku hujja shi akan daidai ke ba kalu ba ba'adi nan kuma shi ma dai a lura da kyau nan inda limami ya yi raka'a ya raka'a ta ƙarshe misali zama ya kamata ya yi tahiyya ya sallama sallah ta ƙare to amma liman sai tashi to za mu gani alayhi liman in ya tashi tsaye cak ma mu za su mai tasbihi idan shi liman iya da yaƙini cewa akwai sallar shi daidai ce idan ya ƙi dawowa dana akwai maganin malamai masu cewa wasu ce wanda ya ƙini ƙari ne in ya bi liman bai sallah wanda yake shakka shi ne yake da sallah wanda ya tabbatar da akwai saura bai matsala wannan dai manganu ne wanda za mu ga magana mahi rinjaye idan mun koma darasi zamu insha Allah mun ga hujja mahi karhi akan cewa kullum bin liman shine yahi me yasa saboda za mu ga misali yanzu mun zo tahiya ta ƙarshe misali raka a hudu ce na yi tahiya na ma'annaba salati na addu'a mamu suna jira yi sallama kuna shi su gana meke allahu akbar yanzu zan ci gaba da sallata kuma mamu lazim su bi ni menene a nan ya sa mamu su bi ni kan wannan hujjar za mu gani ta haƙƙin maganan ƙarhin bin liman za su bi ni mu sallah mu kare mu zo eh mun zo tahiya mun kare tahiya mun yi sallama babu wani abu da ni a waje na ganin ta cika za a yi sallama in sallama ba komi me yasa anan aka ce dole abu mamu masu ganin wannan maganganu in za ka gano da masu ƙarhin hujjar abu lima a kowane hali kai abu lima a kowane hali ai yanzu idan ku kuna ga cewa ai ƙari ne ne ina kake da ƙini ka san da cewa a raka ta na kanta fatiha in ba fatiha akwai sallah a wannan misalin zai liman arka ta hudu ba mai sani abin da yake ɓoye ga liman iya liman ya shiga wani rezo ya bar fatiha misali ta kai maka bin shi shi ta kai shi ne rashin hujja raunin masu cewa ba abin liman in ka tabbatar da ƙari ne ya ka tabbatar da ƙari ne ka san abin da ya ɓoye shi ta kai ƙarshen maganar kurin abin liman yanzu an kare an sallama shi ne ba hilimin tambaya ni a waje da kaza an aka tattabna iyawa a ko a gano jibin ke da hujja shi kenan ba ba da ba kabili idan wani daga baban tattabna aka gano tabbas aka samu hujja ƙari na aka yi a nan kuma sai a faɗi ko da an tattabna sai a faɗi kuma a yi ni sujada ta sawi sai a faɗi a yi sujada ba da salam allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum shikenan anan yanzu sallah ta gyaru shikenan sai zaktalat al-imam idan liman ya rikice aina yake ya buga ayin subhanallah ya tashi subhanallah an kasa ganin bakin zaran eh tsaya ya tambaya kai jama'a yaya wai muke ciki sallar tamu ya muke ciki na ake ciki a mai bayani a yi hira wani hata cikin aka daga hata cikin aka daga kama gane ya tambaye sala adalani ko sala adalani ya tambaya a yi bayani a kare aka samu aka za miki shi ke nan liman sai ya aiki da maganin mamu tun da shi ya rikice in ya ci ko sallar shi ya kare a nan ma in ya ci ko sauran ya sallama sai su jada ba'ad salam yanzu bayanin da zabi liman kan shiga wani hali limami shiga wani hali ya rasa ma a ina yake san ya bada da zo bi sama ma nawa ke za mu tasbihi ya kasa sanin inda yake to idan ka rasa kai liman ka rasa a inda kake babu laihi idan ma musamman tasbihi ba gane ba inda ake sai ka juya ka yi magana yaya ake yaya muke ciki in suka maka bayani abin da ake ciki ka samu ka kuma kan hanya sai ka yi aiki da maganarsu in ka ci ko ka kare sai ka yi sujada ba da salam yanzu misali kenan gashi ina tahiya ina tahiya sai a tasbih ka yi wa ina ni na rikici yana ce na rikici a ina miki akwai sauraka a gidanku to akwai sauraka kenan sai in tashi sai in ciko sai mu ciko wannan raka'a da ta mana saura in muka ciko raka'a cikakka muka kare raka'an mu muka yi tahiya muka wa annabi salati ya addu'a maimakon ma'anan tun da ƙari na amsawar halin sai in yi sallama zan ta assalamu alaikum in yi sallama sai mu haɗi mu yi sujada ba a ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an gyara sallah kenan na yanwa kamar dai da kuka ga da muka yi bayani akan tabulu masala ta yinta yin sujudu sahwi akwai masala akwai masu ganin in zai sujuda ta mantuwa sai an kabara ta harama din da akwai cikin fikin maliki akwai amma gaskiyar magana yin sujudu sahwi bai bukatar kabara ta harama hatta ruwaya da aka kawo an ci hadisi na shar wanda ba a hujja da shi hatta ibn abdulbar cikin malaman manyan malaman malikiya na hakika masu malikiya aiki ya tabbatar da rashin ingancin ruwayar yin kabara ta harama a wurin sujuda sawai ba a yi ba kabara ta harama kurin za a yi kabara ta dukawa da tashi da komawa ba kabara ta harama abinda ruwayar karin kabara ba ta inganta ba zan ibn abdulbar ya tabbatar da haka rashin ingancin wannan magana kuma yace yace shine maza hadda shi ba wani ne yace haka take a wajen haka a wajen jamhurin malamai jamhurin malamai akan suke ba kabara ta harama kurin za a yi niyya kurin ayi sujja guda biyu Allahu akbar Allahu akbar ta su ba magana annan daban sai magana ta tahiya shi ma yin tahiya ba bi inganta ba ina ga akwai cewa Imam Baihaqi ya rawana da ruwa da ta kawo tahiya haka bayan Imam Baihaqi haka Ibn Abdul Barr al-Maliki shi ma tabbatar rishin ingancin ruwayar haka Ibn Taymiyyah haka Albani sun ce ruwayar tahiya ba ta inganta ba kurin za ka faɗi ka yi sujada guda biyu da kabarwari na duka da tashi an kare kurin assalamu alaikum ba magana yin tahiya ba ta inganta ba an kawo ta ba ta inganci ne wani zama na gama gwanin kaka ce ba malikiya ha'a malikiya mai mai malikawan ibn amlabar ta ita ce mazhabar jamhur mai yawan malamai shi ma ce akan teki sai yan uwa masaloli wanda mutum yakan shiga rudu ma'ana eh yake cewa na masala ta kokonto wanda kullum kokonto yake shi kullum sallan ya mata kokonto ko duka ma rayuwar shi gaba daya kullum cikin rudu yake yayi abu kaza ya koma baya to irin wannan mutane suna da saukin lamari shari'a bata kumtawa yan wa addinin musulunci bai da kumci eh madal Allah alaikum fidin min haraj a musulunci ba kumci dalilin haka kamar daga cikin sarfi sunna cikin na abu malik ya kawo masala ya ce irin waɗannan mutane wanda kullum suna cikin rudu to irin wannan ba maganan ka koma baya ka yi ake wasu wasi kurin a daidai kake duk abin da baka yi ƙina kan shi misali kai misali raka a biyu ce ko biyu ce ko ko ce ko bata abin ka biyu ce ko ɗaya ce bata abin ka kurin tana ganin ana biyu da kanka koma baya bayan haka ya ce abu na biyu duk mutumin da bayan ka sallah ka ƙare ka sallama an ya kwa raka a ta biyun nan na yi fatiya an ya kwa na yi kaza to kurin ba kuma ba ba ruwan gaɗe ta kurin ta ƙare ta ƙare shi ne wannan iya sauƙi siya kiran mai kokonto da yawa haka yake kullum akwai sauƙi na musulunci kurin baka aiki da kokonto sai abin da ka samu ya ƙini eh lalle nan na ƙara ko na rage sai mun ga muku yanzu ga masa'aloli da muka ambata wannan wuraren guda biyu annabi su da sahabi to sauran wurare wa nan ne ishtihadin malamai wannan yan uwa akwai ruwa cikin sai musulun da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa akan magana ta ƙarin sallah yace idan mutum idza zada rajulu aw naqasa fa rasul sanatai ne kurin in ka rage ko ka ƙara ka yi sujada guda biyu kamar imamu shaukani da mahullar iya cewa hanyoyi mai sauki inda nassi ya zo manzana sallallahu alaihi wasallam kamar da muka bayani ya aikata kaza ko ya ce ai kaza irin wannan wuraren muka abata irin wannan wuraren kai yanda nassi ya zo sauran wurare duk wanda kai ta yi hatta a malikiyar cikin mutum halil ya ce wa sa'a in kaddaba au akar cikin mutum halil ya kayan bayanin ce sallar cikin jihar kilil ya ce dole bayan da aka yi abin da badi ya ce inda ana magana ga wanda yadda aka tsara ga abin da ya yi amma idan kai kabili a wurin ba'adi ba da wurin kabili in kai ta yi kenan in wani magana ta bi dama abin da muke damu namu daidai almajirai masu karamin karhi irin wani bayanin da muke duk wanda wani bayanin ɗaya ɗaya wala insha Allah sallaka ta yi inda baka da madogara a cikin wannan guda biyu kin duk wanda kai sallah ta yi ko kuma za baka ce ka dauka a malike ka dauka sauran wurare wannan kuma yaman ijtihadin malamai ba laifi bane ba kai aiki abin da ke maza baka amma wannan wurare muka ambata manzo Allah ga yanda ya ga yanda ci ayi kai su yanda suka zo sauran wurare ijtihadi ne duk wanda kai kuma tayi Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita yan uwa wannan shine a takeice duk wanda ya ga da wani ƙari bayani don sha Allah za mu ba da gatsin daga lambar mu duk wanda yake neman ƙarin bayani ko sauran bayanai kada rikice iya iya kira kai tsaye a lamba da ake ba da gata nan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته